إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وتمسكوا بدينه القويم وبهدي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم خلق الله وأكمله وأكملهم فإنه منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أكرم الإكرام من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وهو بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمنذ ذلك الوقت لا يزال العلماء والدعاة والمصلحون يتعاقبون فوج يأتي ويقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ورب الأمة بربهم وخالقهم ويذهب فوج آخر ويأتي فوج آخر وهكذا الأمر في العلماء يتعاقبون والله تبارك وتعالى أمر الأمة بطاعة العلماء واحترامهم فإنهم ورثة الأنبياء ورثوا من النبي صلى الله عليه وسلم علما لا مالا فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر منذ أيام خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدين الذين قاموا بالحق وبه كانوا يعدلون جاء بعدهم الأئمة من السلف داعين إلى الله حاكمين بالقسط آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر إن الله تبارك وتعالى رفع من قدرهم ورفع من شأنهم يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن درجاتهم أنهم هم هم المسؤولون بهذه المسؤولية العظيمة وهي ربط قلوب العباد بخالقهم ودعوتهم إلى تجريد توحيد الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا متعصبين ولا يدعون إلى أنفسهم بل يدعون إلى الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للقيام بالواجب علينا من سؤال الله تبارك وتعالى أن يرفع درجة العلماء وأن يرحم المتوفى منهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها المسلمين الأمر من ذن الله صلى الله عليه وسلم قم مبينس مسوينس من عبودية الله muna yabo gare shi muna kuma miƙa wuya zuwa gare shi muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da sharrin shaidan da miyagun ayyukanmu Allah kuma ya lullube mu da rahamarsa ya ɗora mu akan tafarkin annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwarmu bayan wannan godiya da yabo ga Allah ina jan hankalina da hankulanku ya bayan Allah cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu sani cewa mu bayi ne a gare shi shi zai ja mu yadda yake so ba mu za mu ɗora masa doka dole ya bi abin da muke so ba. Mu ne in muna son mu rabauta, in muna son mu tsira, to dole mu bi shi, dole mu bauta masa, shi ya halitte mu, shi ne mai wuta, shi ne mai aljanna, kuma tsayuwa a gabansa gobe kiyama babu makawa, zai tsaye da mu kuma zai tambaye mu. ba zai tambaye mu matsayinmu a duniya ba, amma zai tambaye mu alaƙarsa da shi, mun yarda da shi, mun yi imani da shi, mun bi manzansa, mun masa ɗa'a, mun bauta masa shi kaɗai. In mun yi wannan, mun tsira, in kuma mun ɓata lokacinmu a wannan duniya, wajen bibiyarta, da son daɗinta. da gafala da mantawa da Allah to sakamakon ba zai daɗi ba ya Allah muna roƙonka rahamarka a ranar da za a yi mana wannan tsiye ya Allah ka tsirar da mu Allah kuma ka sanya mu cikin waɗanda za su samu rabauta da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ku ƴan uwa musulmi mu sani cewa daga cikin mafi girma mafi darajar da ko in ce mafi darajar baiwar da Allah ya yi wa wannan al'umma ita ce aiko annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Kuma tun daga lokacin da ya aiko shi, ya rayu ya kira mutane zuwa ga Allah. a bauta wa Allah shi kaɗai, da wajabta wa mutane su yi ɗa'a gare shi shi, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Bayan rasuwarsa, Allah ta'ala bai bar al'umma haka saka kai, babu wanda zai shiryar da su ba, amma ya yi musu rahama. da aiko waɗanda suke tsayuwa akan wannan hanya tun daga al-khulafa'ur rashidun abubakar wa umar wa usman wa ali وسائر الصحابة من العلماء منهم العاملين tunda Allah madaukaki ya karbi ran manzansa sallallahu alaihi wasallam bai bar mu haka ba bar ya bar manya-manyan bayin Allah waɗanda suke tafiya akan irin matafiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dora su irin su Abubakar da Umar da Uthman da Ali da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babban abin da suke ji da shi shine kasancewar sun ga manzon Allah sun zauna da shi ya kira sun amsa ya karantar sun dauka shine yace wala ballin a sallah suka ce amin yayi addu'a suka ce amin shine wanda ran da ya hudu ba a hajjin da ake kira hajjin bankwana ya daga hannunsa ya ce ya Allah ka shaida bayan ya tambayi mutane sahabbai na isar muku da saƙo suka ce mun shaida ka isar ya daga hannu ya ce ya Allah kai shaida su sun shaida na isar da saƙonka to wannan ba karamar baiwa bace to tun daga wannan lokaci Allah bai bar mutane ba tunda ya dauke ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bar musu malamai wanda kuma kowa gurgudan darajarsa shine gurgudan biyayyarsa ga ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba maganar kwarewa bace a iya zance ba maganar haddace-haddace ba ce kawai, a maganar bin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Malami yana zama malami ne, in bai nuna ya fi annabi sallallahu Alaihi wasallama sanin Allah da bin Allah ba. Duk girman malami, dole ya zama shi mai bi ne ga Allah, mai da'a ne ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ba dabara ba ce, shi ya sa muka ga waɗancan bayin Allah, sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Shaidar da Allah ya ba mu a cikin Alƙur'ani cewa ‘yan aljanna ne’ sababin wannan shaida shine da'ar da suka yi suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka duk malamai wajibin su bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin haƙƙin malamai akan al'umma girmama su da ɗaukar su da daraja wanda zai haɗa ka da Allah, kana jahili ya ilmantar da kai, ya sanar da kai Allah, ya sanar da kai tsarki, ya sanar da kai alwala, ka san yadda za ka bauta wa Allah, ya ɗora ka akan hanyar tauhidi, shi ne ma zai koya maka sanin darajar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, to ba ka da masoyin da ya kai shi. ba kiranka yake ka bauta masa ba shi ko kai ka girmama shi shi a'a ka bauta wa Allah ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kai masa da'a wannan shine mabudinka na shiga aljanna to waɗannan bayin Allah da suka ajiye lokacinsu domin fitar da kai daga duhu da ilmantar da kai daga jahilci, haƙƙinsu a kanka ba ƙarami mai. Shi ya sa, in muka lura da yadda Allah ta'ala yake ɗauke rayukan malamai, yau a ɗauke wannan, gobe a ɗauke wancan, sai a bar mutane su da wasu da suka shugabantar. suna kiransu malamai alhali ba malamai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah baya zare ilimi daga jikin mutane zarewa irin yadda ake zare zare daga jikin wani abu Allah ba haka yake cire ilimi a cikin al'umma amma yana cire ilimi ne da mutuwar malamai idan malamai suka mutu sai Allah ya bar al'umma sai ta riƙi wasu jahilai a matsayin shugabanni suna ba da fatawa ba tare da ilimi ba sai su halakar da kansu kuma su halakar da al'umma in ji manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam don haka mutuwar malamai ba ƙaramin musifa ba ce a wannan bigire muke ta'aziyarmu ga babban malami shugaban malaman ƙasar Saudiya da Allah ya ɗauke ransa a wannan mako da ya gabata. Babban malami Abdulaziz ibn Abdullah Ali Sheikh misali ne daga cikin misalai ‘yan kaɗan da ake bugawa a zamanin yanzu na malaman Allah malamai marasa tsoro malamai masu tsayuwa akan tafarki malamai masoya Allah malamai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai masu gudun duniya wanda duniya ba ta tsole musu ido ba wannan bawon Allah har shekaru da yawa ya ɗauka a rayuwarsa, yana aikata aikin haji a madadin manya-manyan malaman musulunci da ya karanta tarihinsu ya ji cewa ba su yi aikin haji ba. Malamai irinsu Ibn Abdulbar, irinsu Ibn Hazmi da makamantansu, inda yana karanta labarin malami. sai ji an ce malam wane ya rasu bai samu damar aikin haji ba to a cikin damar da Allah ya bashi na aikin haji kun san sai da ya shekara wajen arba'in shine ke hudu ba a filin arfa duk shekara to wannan satin Allah ya karɓi ransa kuma hajjin da ya riƙa yi ko dai ya zama hajjinsa na nafila bayan na farko da ya na farilla, ko kuma hajjin da yawa waɗannan manya-manyan malamai a tarihi, wanda ƙila kai ko tarihin nasu baka samu dama ka karanta kaji ba. Ya jama'a, malamai ashe lalle suna da haƙƙi a kanmu, a matsayinmu na ɗalibansu. mu roƙi Allah ta'ala ya gafartawa waɗanda suka rasu a cikinsu, waɗanda suke da rai, mu roƙi Allah ta'ala ya ƙara musu imani da tsayuwa a kan hanya, da ba da lokacinsu domin ilmantar da al'umma. Ya Allah muna roƙonka Allah ka ji ƙan wannan bawan Allah, Allah ka ji ƙan dukkan malamai da suka gabata. waɗanda suka mutu akan tafarki madaidaici a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. ‘Ya'yan wa musulmi, daga cikin abubuwan da yawa jaba, mu mai da hankali a kansu, shi ne bin hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, da waɗannan malamai suka ɗora mu a kai, su haɗa mu da annabi. sallallahu alaihi wasallam mu san shi mu san darajarsa mu san girman aikin da ya zo yi a duniya shine ya haɗa mutane da Allah ya nuna musu girman Allah ya nuna musu cewa ba shi ake bautawa ba Allah ake bautawa shi manzo ne mai daraja ya fi kowa daraja babu wanda ya kusance shi a daraja da girma da matsayi a gun Allah wannan aikin da yayi duk wanda kaga Allah ya ɗaukaka to abin wannan hanyar ne ba abin wani abu daban ba duk wanda ya ɗauki wata hanyar kuwa ta girmama wani ɗan adam da ba shi matsayin da bai cancanta ba to ƙarshensa ƙasƙanci ne ba za ka samu ya samu ɗaukaka irin wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ba ya Allah muna roƙonka Allah ka dawwamar da mu akan tafarkin biyayya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka haɗa zukatanmu da shi, Allah ka sanya mu cikin mabiyansa waɗanda za su bi shi har aljanna. Ya Allah muna roƙonka, Allah ka yi wa malamai da suka ilmantar da mu hanya madaidaiciya, Allah ka ɗaukaka darajar masu rai a cikinsu, waɗanda kuma suka bar duniya Allah ka gafarta musu. ‘Yan uwa musulmi’ daga cikin abin da aka nemi mu faɗakar da mutane da kira daga hukumar al'azai ta wannan ƙasa tamu mai albarka mun sani ayyukan hajji yadda ake tsara su ana kintsa su ne tun kafin lokaci to a wannan shekara abubuwa sun canza ana kira ga duk wanda yake da niyyar zuwa aikin haji kuma ya fara biyan wani kuɗi daga cikin kuɗaɗen da ake bukata to ya yi ƙoƙari ya kammala shi kafin ko ranar takwas ga wannan wata na Oktoba mai shigowa saboda sabon tsarin da ƙasar Saudiya suka sa wanda tuntuni ana yinsa amma ana ɗaga ƙafa ga wannan ƙasa tamu saboda rashin samun damar yin shirye-shirye da wuri komai mu ne a baya to a wannan karan hukumar alhazai na kira ga cewa duk masu niyya ta aikin haji su daure su cika abin da suka ko aka wajabta musu su bayar na kuɗin nan kafin wannan rana ta takwas ga watan goma nan da sati biyu kenan la Allah. Allah maɗaukaki muke roƙo ya yassare ga duk wanda ya niyya, Allah ya taimake shi ya cika masa, wanda kuma ba shi da hali, muna roƙon Allah ya ba shi hali, ya Allah a cikin waɗannan fuskoki da muke gani, duk wanda bai samu aikin haji ba ya Allah ka ba shi ikon aikin haji. Allah ka taimake shi, ka ba shi damar sauke wannan farilla. Hakika wannan rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci, za ka ji wani mutum yana cewa, ai shi yanzu in aka biya masa kuɗin hajji ma, gare ya sai gida, gare ya sai kaza da kaza da kaza. Na'am, in Allah ya hore maka gida yana da kyau kai gida, in Allah ya hore maka damar mota yana da kyau, amma ka tuna wannan rukuni daga cikin rukunan musulunci alfaharinka ne a ce ka cika shi duk abin da ka mallaka za ka iya ba da shi don ka samu ladan da ake samu aikin haji muna roƙon Allah ta'ala ya yassare Allah kuma ya buɗe hali ya buɗe dama duk wanda ke cikin wani kunci Allah ya yassare masa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقك الله كدوك كدرجة ما لمن الدين المسلم الله كتعلي سوء الله كتبتد سوء كان هنيا Allah ka tsare su daga karkacewa, Allah ka cire musu kwaɗayin duniya, Allah ka hore musu, ka kuma arzuta su da tsikewa da tsayawa akan tafarki irin yadda shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya aiko a zamaninsa ya tsike ya fuskanci duniya ya gaya wa kowa wanda ba akan daidai yake ba ya bar hanyar da ba daidai ba ya dawo daidai wannan kuma shine aikin malamai malamai ba aikin su shine su ziga mutane su ci gaba da aikata abin da suke so saboda wai suna son a yaba musu ba a'a yaban Allah suke so don haka yaban duniya babu wani abu da zai ƙara wa ɗan adam zagin duniya kuma wannan gishiri ne ga wanda ya tsaya akan tafarki amma a yi komai cikin ilimi cikin hikima banda rikici banda tada hankali banda cin mutuncin mutane ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا ركونك كبام زمن لا فيها أو أن قصاتهم الله كبام كونتير hankali shugabanninmu Allah ka dora su akan tafarki madaidaici Allah ka ba su damar adalci Allah ka kimsa musu tsoron Allah duk abin da yake ba daidai ba Allah ka nesanta su daga gare shi abin da yake daidai Allah ka dora su a kansa وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله